الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam na ashekul imam taqiyuddin abdulghani ibn abdulwahid ibn ali ibn surur al-maqdisi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kammala karatu cikin abin da ya shafi kitabu bahara wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan littafi na biyu a cikin littafin ko shine kitabu salati na'am bismillah بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب المواقيت عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي أيوة قال بر الوالدين قلت ثم أي أيوة قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزرته لزادني na'am kitabu salati wannan littafi yana bayani dangane da abin da ya shafi hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da sallah wato zai sanar da mu hukunce-hukunce wanda suke da alaƙa da sallah saboda bayan an gama alwala an shirya abin da za a ita ce sallah ko to wannan littafin kuma zai sanar da mu yanda ake yin sallah tun daga lokaci da kuma shiga sallar da kuma yanda ake yin sallar kanta da kuma idan aka sallame azkarin da ake yi babul mawaqit wannan babe zai tattauna akan abin da ya shafi lokuta na salloli waɗanda suke ababen farbantawa a kanmu hadisi na farko a cikin wannan babe an amso shi daga abi amrin shaibani wato wannan alkunyarsa ce sunansa shine sa'ad ibn iyas ash-shaybani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace haddathani sahibu hadhihi dar wato ma'abucin wannan gida mai wannan gida ya zantar da ni wa ashara biyadihi ila dari abdullahi bin mas'ud radiyallahu an sai yayi nuni da hannun shi zuwa gidan abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce na tambayi ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ayyul a'amali a habbu ilallahi azza wa jal wato daga cikin ayyuka na musulunci waɗansu ayyuka ne daga cikin ayyuka na musulunci wani aiki ne wanda ya fi soyuwa zuwa ga Ubangiji wanda Allah ta'ala ya fi son shi azza ya buwaya wa jalla ya girmama Bala ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Assalatu ala waqtiha Maza Allah ya ce, Sallah a kan lokacinta. Wato, mutum ya yi sallah a cikin lokacinta babu wani abin da ya fi soyuwa a wajen Allah kamar wannan. Ƙultu thumma ayyun, Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce, Na ce, Ya Rasulallahi sannan kuma wani aiki ne. bayan na yi sallah a kan lokaci wani aiki ne ya fi kowane aiki soyuwa a wajen Allah. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce birrul walidain wato kyautata wa mahaifa, kyautata musu idan suna da rai bayan sun rasu ka dinga yi musu addu'a ka dinga nema musu gafarar Ubangiji ka dinga sadar da zumuntar da baka sadar da ita sai da su a lokacin suna da rai. sannan kuma duk alkawalin da suka maka kazartar da shi bayan sun rasu. Ƙultu sun ma'ayyun na ce sannan kuma sai wani aiki ne bayan na kyautata wa mahaifana, wani aiki ya fi alkhairi ya fi soyuwa a wajen Allah wanda idan na aikata shi zan samu ka ta fara lada. Manzan Allah ya ce aljihadu fi sabilillahi yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah. قال عبد الله بن مسعود يتي حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce jakadan Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zantar da ni da waɗannan abubuwan guda uku na ce wala wista zartuhu la zada ne da na nemi ya daɗa min kansu na ce miji sun ma'ayyu da ya ƙara min na'am وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروئهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أهل من الغلس حديثي نقبا دقنا عائشة رضي الله عنها Nana Aisha ta ce, Laƙad kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yusallil fajr, yana sallatar sallar asubahi, fayyashahadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat, sai nisa'un minal mu'minat waɗansu mataye daga cikin muminai. fayyashahadu ma'ahu su halarci wannan sallar asubahin tare da shi mutalaffi'atin bi murudihinna halin kasancewarsu suna masu lulluɓa da mayafansu thumma yarji'ina ila buyutihinna sannan kuma su dawo zuwa gidajensu bayan an gama sallar asubahi baya arifuhunna ahadun ba ɗaya daga cikin mazaje wanda yake gane su من الغلس saboda sauran ragowar duhun dare. Na'am.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآه مجتمعوا عجلا وإذا رآه أبطأوا أخرا والصبح كان النبي صلى الله عليه والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس نعم.
الهاجرة هي شدة الحر بعد بعد الزوال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حديثي دق جابر بن عبد الله يردل الله تقال تبتا أغريس شيد محيفنس عبد الله بن حرام Jabir ya ce ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yusalli zuhura bilhajira. wato yana sallatar sallar azuhur da garjin rana yana sallatar ta da rana wanda take mai tsafi wal asra wa shamsu naqiya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallatar sallar la'asar wa shamsu naqiyatun wato rana tana nan tacacciyar ta ba wani abu wanda ya shige ta na yala yala ko masara masara ko jajaja wal maghriba idza wajabat sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya kasance yana sallatar sallar magriba idan dai rana ta fada idza saqadat shams wal isha'a ahyanan wa ahyanan to ita kuma sallar isha ahyanan wani lokacin yana yin ta da wuri wa ahyanan wani lokacin kuma yana jinkirta ta shine ahyanan wa ahyanan ita ba ta da lokaci tsayayye idza ra'ahu mujtama'u ajjala idan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yaga sahabban da suke sallah a bayan shi sun tattara a cikin masallaci a farkon lokaci ajjala yana gaggauta ta yi ta a farkon lokaci wa idza ra'ahum abda'u idan ya gansu sun yi jinkiri ya ga cewa a farkon lokaci waɗanda suka zo su masallaci ba su wuce kashi ɗayan uku ba ko kashi ɗayan hudu ba ko kashi ɗayan biyar ba to akhara yana jinkirta sallar isha'i har ya zuwa wani lokaci na dare wasu baha kanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalliha bi ghalasin wato sallar asubahi ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatatta da sauran ragowar duhun dare wato idan aka ce alhajira ya ce shine shiddatul harri ba'da zawal ko shine tsananin zafi na rana bayan rana ta karkata daga tsakiyar sama wannan shine ake ce da shi alhajira na'am وعن أبي من هالي سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي قال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان والحديث والحديث والحديث بعدها وكان ينفتح من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة an abil min hal sayyar bin salama wato wannan hadisi na gaba shi kuma an amso shi daga baban min hal shine sayyar dan salama yace da khaltu ana wa abi ala abi barzatal aslami yace ni da mahaifina mun shiga wajen abu barza al aslami Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu barzatal aslami sunan shi malik ibn nadla faƙala lahu abi sai mahaifina ya ce da shi kaifa kanin nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusallil maktuba ya ce da shi haddisna ka zantar da mu kaifa kanin nabiyu sallallahu alaihi wasallam ƙaƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusallil maktubata yake sallatar sallah wanda take abal fardantawa akan bayin Allah faƙal sai abubar zatal asalami ya ce da mahaifina abul minhal sayyar ibn salama wato mahaifina salama kenan ya ce da shi kana yusallil hajira ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatar sallah ta garjin rana allati tad'una hal'ula wanda kuke kiranta sallah ta farko hina tadhadu hina tadhadu shamsu lokacin da rana take karkatawa daga tsakiyar sama wa yusalli asra sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar la'asar thumma yarji'u ahaduna ila rahalihi sannan kuma kowane ɗaya daga cikinmu ya koma zuwa ga gidan shi fi aqsal madina wanda yake can ƙarshen madina a wannan lokacin saboda madina ba ta da girma wa shamsu hayyatun alhali rana tana nan da ranta bata canza ba zafinta bai ragu ba wa nasitu ma qala fil maghrib yace na manta abinda abu abubar zatal aslami ya faɗa dangane da abin da ya shafi sallar magriba amma wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha'i allati tad'una hal atama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana so an yu'akhkhira ya jinkirta min al-isha'i daga sallar isha allati tad'una hal'atama wanda kuke kiranta sallah ta duhun dare wa kana yakrahu an-nawm qablaha ma'aiki alaihi salatu wa salamu wato ya kasance yana kin yin barci yana karhanta yin barci kafin sallar isha'i wal haditha ba'daha da kuma yin surutu bayan an yi sallar isha'i ba surutu wanda yake mai amfani ba amma idan surutu hira wanda take mai amfani ce to babu laifi za a iya yin ta bayan sallar isha'i irin ko karatu na ilimi bayan sallar isha'i a saka lokaci a dinga karatun ilimi bayan isha'i wannan babu laifi ko a samar ma'al ahal mutum ya yi taɗi hirar dare tare da iyalinsa ko kuma a samar a samar ma'al daif hirar dare tare da bako bako ya zo maka kaɗan hira da shi kaɗai bai mai kewa wannan duka babu laifi sunna ta tabbatar da haka wa kana yanfatilu min salatil ghada ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana juyawa daga sallar safiya ita ce sallar asubahi hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu lokacin da mutum yake ganewa abokin zaman shi wa kana yaqra'u fiha bis 60 ila al-mi'a ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin wannan sallah din yana karanta ayoyi sattin zuwa aya ɗari a cikin sallar asubahi kenan na'am وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء hadisi daga Ali ibn Abi Talib yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam qala yawmul khandaq ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ya faɗa ranar haka gwalalo ranar da aka kewaye Madina da gwalalo ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya ji labarin an ce akwai randanoni na arnawa da za su shigo garin madina shi ka ne nemi shawara ta sahabban shi salman al-farisi sai ya ba da shawara ya ce to mu idan abokanan adawa za su zo mana wanda muna jin tsoron su kawo mana farmaki muna yin manyan ramuna saboda dawakansu ba za su iya shigowa ba in suka zo don za su tsaya a bayan gari yana mazala ya ɗauki shawarar salmanu shine aka ce da shi yawmul khandaq shine gazotul ahzab wato wanda suratul ahzab ta sauka a kai an yi shekara ta biyar bayan hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yawmul khandaq ranar haka gwalalo mala'allahu quburahum wa buyutahum nara ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cika kaburburransu da gidajensu da wuta wato arnawa kenan kama shagaluna anis salatil wusda kamar yanda suka shagaltar da mu ga barin yin sallah wanda take mafificiya hatta ghabati shamsu hadda rana ta fada wa fi lafzin li muslim a cikin wani lafazi na al-imamu muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace shagaluna anis salatil wusda wato sun shagaltar da mu daga sallah mafificiya ita ce salatul asri sallar la'asar thumma sallaha bainal maghribi wal isha'i sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ya sallaci wannan la'asar din a wannan rana tsakankanin lokacin magariba da isha'i wato bayan rana ta fada نعم وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا وله ya tabbata cikin sahihu muslim daga hadithin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud ya ce habasal mushrikuna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mushrikai sun kange ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an salati la'asri gabarin sallar la'asar hatta hamarrati shamsu har dai rana ta fara jajaja a wisfarrat ko ta fara yalo-yalo faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce shagaluna anis salatil wusba wato sun shagaltar da mu dangane da sallah wanda take mafificiya salatil asri ita ce sallar la'asar mala Allahu ajwafahum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya cika cukkunansu wa kuburahum da kaburburansu naran da wuta au qala ko kuma ya ce hashallahu ajwafahum ubangiji ta'ala ya cika cukkunansu da hasha da mala'a din ma'anarsu da wato mala'allahu ajwafahum yace ko kuma hashallahu ajwafahum wato wannan shakku min abdullahi bin mas'ud wanne ne ma'aiki ya faɗa Allah ta'ala ya cika cukkunansu wa kuburahum da kaburburansu naran da wuta kamar yadda suka shagaltar da mu daga wannan sallah wanda take mafificiya.
Wani Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma qala ataman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bin isha'i فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء وصبيان فخرج ورأسه يقطر ماء يقول لولا أن أشق على أمتي أو, أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة نعم hadisi daga abdullahi dan abbas yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa abbas ibn abdulmuttalib Abdullahi ɗan Abbas ya ce, A ataman nabiyu sallallahu Alaihi wasallama bil isha'i, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama wata rana ya jinkirta sallar isha'i hadde wani kaso na duhun dare ya shiga, shi ne, Akharan nabiyu sallallahu Alaihi wasallama lailatan salatar isha'i hatta da khala zulmatul layl. ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wani dare ya jinkirta sallar isha'i har sai da duhun dare ya shiga fakharaja umar umar ya fito daga cikin masallaci ya tsaya a kofar gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam faƙala as-salatu ya rasulallah ya ce ya ma'aikin allah sallahu ake jira wa'ayi as-salatu waɗansu za su ga cewa an ce as-salata ko as-salata ya rasulallah ma'ana uhduri salata ya rasulallah ya ma'aikin Allah a fito sallah raqadan nisa'u was-sibyan wato mata da yara ƙanana barci ya kwashe su saboda an jima فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin gidan shi alhali kanshi yana ɗigo na ruwa wato ya yi wanka kenan ya ƙulu yana cewa laula an ashugga ala ummati ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce ba don kada in tsananta wa al'ummata ba au alan nasi ko kuma ba don kada in takura wa mutane ba la'amartuhum bi hadhihi salati lalle da na umarce su da wannan sallah su yi ta hadhihi sa'a a wannan lokacin wato mazala ce inna hala waqtuha wato wannan innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati lalle wannan shine lokacin ta ba dan kada in takura wa al'ummata ba na'am وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان نعم حديثي نقبا دقنا عائشة رضي الله عنها Nana Aisha ta ce, Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Iza uɗimatis salatu idan dai aka tada iƙamar sallah, idan dai za a tada iƙamar sallah, wa hadar asha'u sai abincin dare ya zo shi, aka kawo abincin dare. Mazala ce, To, fabda ubil asha'i ku fara cin abincin daren sannan kuma sai a tashi a yi sallar isha'i saboda idan ya zamanto akwai waɗanda suke masu jin yunwa zai zamanto hankalinsu rabi guda a gurin abinci rabi a gurin sallah zai zamanto an yi sallah ba a natsa ba shi kuma ana so idan mutum ya tashi sallah ya yi ta a natse to amma in ya zamanto kowa daga cikinku hankalin shi ba a abincin ba yake dama adatin sai an yi sallar isha'i ake cin abinci shikenan sai a kawo abinci kuma babu waɗanda suke za su iya takura idan aka shiga sallah din nan to babu laifi a yi sallan nan kafin a ci wannan abincin an gane ku to amma in ya zama to akwai wanda za su takura ko kuma dama adatan ana cin abinci kafin a yi sallar isha'i to a ci abincin kafin a yi sallar isha'i wa an ibn umara nahawuhu wato akwai an rawaito kwatamkacin wannan hadisin daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar shi ya kasance ma yana jin kiran sallah idan yana cin abinci yana ji ana ta da kama amma ba ya tafi wajen sallah din nan sai ya gama cin abinci saboda ga abin da manzo Allah ya ce an gane ko sai ya ce bari in yi hankali na in na gama sai in tafi in yi saboda ita ce sunna ta annabi manzo Allah ce idza uqimatis salatu wato idan dai za a ta da ikamar sallah wa hadar al-asha'u abincin dare ya zo shi to fabda ubil asha'i ku fara cin abincin daren sannan kuma ku yi sallar. Wani musulmin an Aisha ta radiyallahu anha wato an rawaito daga al'imamu muslim al'imamu muslim ya rawaito hadisi zuwa ga nana Aisha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta al'imam wato nana Aisha ta ce na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la salata bi hadrati ta'amin wato ba wata sallah idan abinci ya zo. in dai aka ka abinci to ba sallah wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbath thani hakanan kuma babu sallah lokacin da ya zamanto mutumin da yake sallan nan daudodi guda biyu suna tunkudo mishi mutum da yana sallah kuma yana jin bauli ya matse bauli yana jin tsoron ya cika ruku'u bauli ya tsurto ko yana jin bayan gari ya matse bayan gari yana jin tsoron in yayi ruku'u ya bararraje to ko ko a ji ya tusa ko a ji wani abu an gane ko to in ya zamanto mutum yana cikin wannan yanayin to idan ya sallah ba shi da sallah an gane ko la salata bi hadrati da'amin to malamai suka ce wannan hadisin irin da su shekul islam suka tafi a kai shine idan ya zamanto wannan wannan yunwa za ta hana mutum ya cika wata farilla daga cikin farillai na sallah irin an kawo abinci ya ce kai bari in yi sallan nan cikin minti biyar cikin minti hudu idan na kare shi kenan sai in shiga in yi wani abu sai zamanto a ciki baya ruku'u mai kyau baya sujada mai kyau baya karatu yanda ya dace kawai yana karatu gwashi gwashi gwashi to wanzu wannan ba shi da sallah amma in ya zamanto za ta hana shi cika sunna ne bayan ya gama karatun fatiha maimakon ya karanta sura irin mai ɗan tsawo-tsawo kawai ya diba wata sura gajera ya karanta shi ma ya yi ta a daddahi to wannan sallar shi ta yi amma da ya yi makaruhi amma in ya zama to mustahabi ne zai rage zai sa ya ƙi cika wannan ba matsala an gane ko kamar yadda malamai suka kasa na'am وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مربيون وأرباب عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب نعم hadisi na gaba daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa abdullahi dan abbas ya ce rijalun mardiyun wato waɗansu mutane wanda na yarda da su yardaddu a wajena shahida indi sun tabbatar min wa ardahum indi wanda na fi yarda da shi daga cikinsu a wajena shine Umar, Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu. To sun tabbatar da cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama naha anis salati ba'da subhi hatta tushrika shams. Haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani dangane da yin sallah ta nafila bayan sallar asubahi har sai rana ta fito muna ga ta yaman hata ta tsulu a shamsu ko hata ta tsulu a shamsu yawwa to wata ruwayan haka ne hata tu shirika shamsu wata kuma hata ta tsulu a shamsu kowace ta tabbata wa ba'da al-asri hatta taghru kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani dangane da yin sallah ta nafila bayan la'asar har sai rana ta fada na'am وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب أنا علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عم- بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن الجندب وسلمة بن الع- بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعبد- وعمرو بن وعم- وعمرو بن أبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والسنابحي wasu والسنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم Na'am. Hadisi na gaba daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce la salata ba'da subhi wato babu sallah ta nafila bayan sallar asubahi hatta tartafi ash-shamsu har sai rana ta daga wala salata ba'da al-asri babu sallah ta nafila bayan la'asar hatta ta ghiba shamsu har sai rana ta fada qala al-musannifu rahimahullah Allah ta'ala ya ji kan malan da rahama so wannan al-musannif ina ga shi mai littafin ake nufi Abdul Gani kenan Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi al-musannif to ina ga waɗansu ko ko Imam al-Bukhari ne na dai shama wa fil babi ana Ali ibn Abi Talib wato a cikin wannan babi wato hadisin da yake bayani akan abin da ya shafi hani game da yin sallah ta nafila bayan rana bayan an yi sallar asuba ya har sai rana ta hutu da kuma bayan an yi la'asar har sai rana ta fada an rawaito hadisi daga Ali ibn Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar dan Khattab da kuma Abdullahi dan Amr ibn al-As da kuma Abu Huraira da Samura ibn Jundub da Salama ibn al-Akwa da Zaid ibn Thabit da Mu'az ibn Jabal da kuma Ka'ab ibn Murra da Abu Umama al-Bahili da Amr ibn Abasa as-Sulami da kuma Nana Aisha radiyallahu anhum was-Sunabihi da kuma al-Imam sunabihi amma shi bai jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba na'am walam yasma' anin nabi sallallahu alaihi wasallam ko minan ne walam yasma minan nabi sallallahu alaihi wasallam bai jiyo ba daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na'am وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كرت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحانا وتوضأ للصلاة فتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب شكرا sai kuma hadisi na ƙarshe a cikin wannan babe shine hadisin jabir ɗan abdullahi al'ansari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa jabir ɗan abdullahi ya ce anna umar abin al-khattabi radiyallahu an haƙiƙa umar ɗan khattab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ja a yau khandaki ya zo shi ranar haka gwalalo an gane ku ranar gazwatul ahzab ba da ma garbati shamsu bayan rana ta fada da ya zo shi faja'ala ya subbu kuffara ƙureshin sai ya shiga ya fara tsine wa kafirin ƙureshawa Allah tsine musu albarka Allah ya la'ance su shine ya fara zagarsu wa qala ya rasulallahi ma kirtu usalli al-asra hatta kadat ash-shamsu taghru yace ya ma'aikin Allah wallahi bin yi la'asar ba har sai da rana ta je dab da ta fada har sai da rana ta kusa ta fada da ya gawa manzan Allah haka ya ce faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama wallahi ma sallaituwa manzan Allah ce kai dama dama ka sallace ta yace ni wallahi sallar ma bai ba hal yanzu fala jabir dan abdullahi ya ce fa kumna ila budhan wato sai muka tashi muka tafi wani kwazazzabe na madina fa tawabba lis salati wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi alwala saboda yin sallar la'asar وتوضأنا لها مما مكي الولا سبود صلى العصر فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ما يجي صلى الله عليه وسلم يصلى العصر bayan rana ta fada thumma salla ba'da hal maghriba sannan kuma ya sallaci magriba bayan ya gama sallar la'asar wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi